الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وآله وصحبه أجمعين الحديث التاسع عشر حديث نبوم شاترة عن أبي العباس أن كرؤون بابا عباس عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس kaga dan shi na farko sunan baban shi yasa babu laifi mutum ya sa ma ɗansa sunan baba kuma ga ya ce masa fafi ko ka sa sunan mambarka da diyarka kuma gaska ce mata mami ka kira ka dai da wannan ba rishin shin kunya ne ba eh tun da sahabbai sun yi annabi ma dan shi akwai abdullahi baban annabi a sunan shi abdullah cikin tiyan annabi akwai qasim akwai abdullah akwai ibrahim kenan sunna ce ba laifi ne ba ba rishin son baba ne ai dan kana son shi zaka ɗauko sunan wani ɗanka ka sama sunan ma'aikinka to abdullahi dan abbas رضي الله عنهما قال يتي كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما يتي ناكفن شي تارد منظم الله أولئين فقال النبي يتي يا غلام يا كي تماري إني أعلمك كلمة ذن تنرد كي ودن تكلموني ما تتعدى محرج ودن من كلموني توحيدي نفلة da imani da kaddara annabi ya ce ihfazillaha yahfazaka na farko ka kiyaye Allah ka tsare dokar Allah to Allah zai tsare ka wannan kadai ya isa wallahi duk wanda ya kiyaye dokar Allah ba zai yi kunya ba sako na farko ce ina mai son ya tsuwa gai ya taɓi gai ya yi hasara ina mai son lokacin da ƙarfi babu ƙarfi ga jikinsa talauci ya gangaro Allah ya shige masa lamarin to ihfazillah tsara Allah ka kiyaye Allah shine sako na farko annabi ya ce ihfazillah tajiduhu tujahaka ka tsare Allah ka kiyaye dokar Allah za ka samu Allah kusa da kai ya'ani taimakon Allah yana nan tare da kai idza ta'alta in kana roƙo fas'alillah ka roƙi Allah jama'a akwai wanda kai roƙi Allah a ce Allah bai da to in ka roƙi mutum yau ka samu gobe ya ce maka wallahi yau a shuru ne Allah kuma kullum yana da Allahu akbar to mun yarda mu roƙi Allah kadai mun yarda kullum kullum Allah kawai muke roƙo to Allah ya bamu Allah ma ya bamu ko alhamdulillah wa idza sta'anta annabi yace in baka nemi taimako fasta'in billah ka nemi taimako Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al-isti'an ka nemi taimako kadai wurin Allah annabi yace masa wa'ada ka sani annal ummata لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا duk al'ummar duniya za su taru su yi shawara saboda suna son ka dan su umfanar da kai da wani abu yace Abdullahi ka sa a kanka lam yanfa'uka ba za su iya umfanar da kai ba illa bi shay'in kad katabahu Allah laka sai da wani abu wanda tuni Allah ya rubuta rabon ka ne tauhidi kamar koda wani ya baka ka san Allah ne ya rubuta zai baka mun gane karatu wani malami na cikin magabata yana karantar da mutane cikin alkarya to talaka ne sai can wani mai gida hankalin shi yadda ya zo yana kuka ya ce mahalar wallahi ba mu nan ga biyan ku haƙƙin ku mu ya kamata mu tallafa muku don ku ci gaba da karatu haka ne to amma roƙo za ka idan kana karanta ce ba nan gaba ne a wanda Allah ya sa ya fahimci haka nauyi ne na jama'a uku sai an haɗa mai karatu ya bada karatunsa mai ƙari ya kafarinsa mai kuɗi ya kafa kuɗinsa sai a tallata addini to yanzu masu karatu su yawanci suna da cika abalarsu mun yarda haka kun taɓa gani inda limammai duka sun kashi jajin aiki ce duk limami muna whatsapp boka duk limamin ya mai gaida ba da sallah kun taɓa shi ko a ce an zo wankan gawa masu wanka gawa sun ce su sun gaji kowa ya wanke gawarsa ko ladanai ka shiga garin kun taba shi malumai kullum suna ta raba suna ta bada Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya sa dan shi suke nan gari to masu kuɗin na rance da Allah inda suna yin yadda malumai ke da addini ya huce yanzu inda yake akwai ƙauyukan da wallahi malamin ƙauyen uku shekara uku ƙauyen duka zai gyaru da izinin Allah yanzu an ɗauki malami kai garin ku wallahi akwai jahilci to ka koma gida ashe a jina mai daci kamar su ma a ɗauke su kwantara kwantara nami na Allah ko da matar kowane wata za mu baka jika ɗari uku salayar ba a sa karatu malam malam musa za su sha karatu ko wallahi za su sha da duk qur'ani malamin duka sai ya haddasa da su ko ba ka so ko kanka ya musu sai ka samu harda in an yi wata uku ya dawo za a samu yaro ko da talatin su za su jagoranci wannan al'umma na ƙauye yanzu ana zuwa da wa'azi ƙauyuka so da dama ana zuwa inda an samu hikimar in an yi wa'azi to a bar wani malami ya yi shekara uku yana ta karantarwa yana ta karantarwa za a samu wanda ce da rabo shi ma ya samu ilimin da ya samu to amma da an zo harkar kuɗi to kowa ya sai ya tafi aljihun stop stop an fara tambaya roƙon ga dai ba a bari shi a Allah ne an kace ka ba in addini na bukata a taimake shi mala'iku za su tabko su taimaka shi ba ku ga turawa ba ONG nawa nan alhamdulillah akwai gidan turawa yanzu wani ya saye shi wani dan alhamdulillah da yake Ghana wurin ruwa ya maida shi wurin buga awacin nan da turawa ce na faransa fa kaga bature ya iya zabarmanci saboda mai su lalata mutanen kau yanzu bature ya bar daji ya bar garin su ga AC ga kuɗi ya zo ya zamna inda zahin ranar Nijar wani bi muna kai karan sati degree kai ka adaban zani ya zo tallata addini sani to malumai da almajirai su ma suna shirye su shiga ƙauye su isar da safon Allah kun ga ɗan Ahmadiyya waɗansu masu addini ƙarya ne su suna tallata tallata addini kowane ƙauye in sun samu mutum ɗai su gina mai gida su sai mai moto su ba shi salar su in za ku turna cikin ƙauye dare guda mission friday mission su kon kenzimil kowane wa'azi shi kasa ba inda biya to an ce za a wata guda ba ƙara ma za ka yi ba ka ce a ƙara to sunna ya kamata a yaɗa ta cikin al'umma kuma kuɗi ba su amfani sai wanda an ka aika don Allah su ne amfani su annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ka san cewa ba abun da mutane za su umfanar da kai sai abun da Allah ya riga ya rubuta ma wa in ishtama'u ala an yadurruka bi shay idan kun mutane sun faru saboda kiyayya da adawa dan su cutar da kai da wani abu lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk annabi yace ba abun da za su iya cutar da kai da shi sai abun da Allah ya rubuta alaika bai samu ka kai in kai tuntube Allah ne in ka samu Allah annabi ya ce rufi akil aqlam an daga alƙalumma shine bahaushe ke ce wai bakin alƙalami ya bushe kamar bai bai tashi akan maganarsa da ka ji bahaushe a bakin alƙalami ya bushe to ka sai ka bar shi rufi akil aqlam alƙalumma na rubutun kaddara duk wanda ke duniyar da kowa Allah ya rubuta mai abin da zai samu yanzu cikin waye san wanda zai riga mutuwa Allah kawai ya sani wani kai ke tunanin yalla ina rigan wani mutuwa yalla wani ke riga da mutuwa Allah kaɗai ya sani me za ka samu me za ka rasa duka an rubuta shi Allahu akbar Allah ya kaddarta mana alkhairi annabi yace wa jaffati suhuf litatafai kuma da an ka rubuta wannan rubutu a cikin sun riga sun bushe rubutun ya bushe ya'ani ba a canza magana la yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bi sallamin lil abid رواه الترمذي وقال حسن وقال حديث حسن صحيح امام الترمذي رويت وانا حديث يتشي حديث ني ماي كو انغانتاتشي وفي روايه غير الترمذي يا ذو اشكو وتا روايه ودا تبع مالك الترمذي با النبي يتشي احفظ الله كشيا يا الله تجده امامك ذاك سام الله اغبنك yana kare ka ta'arraf ila Allah fi raha annabi yace ka san Allah fir raha lokacin da kana da walwala lokacin da akwai lafiya lokacin akwai kurciya lokacin da akwai kuɗi to ka san Allah a lokacin ya'ani lokacin da kana da kurciya kai ta nafila ka yawaita azumi to in ka tsuwa Allah kuma zai kare ka ya ka fi shidda yani Allah ba zai kunyatar da kai ba za ka ga waɗansu su tsuwa da ƙarfinsu da tunani da hankali kai ta mamaki ashe ƙuruciya ce ta yi kyau za ka wani bai tsuha ba ba amma bai iya rike hitsari to inda yake hitsari alkasaba na cikin baki da kuma shaye-shaye sai wani irin tsoho ne inna lillahi wa inna to in ka bi diddigi ka tambayi tarihi lokacin kuruciya ba ba wani dan iska kamar shi sun yi saka ne sun yi abuja sun yi gane sun yi washe ci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai wani babanmu yana raye muna zamne ne wani ya tsuwa ya zo bara sai da ya huce ya kira ya ce kun ga wanga mutum tare sun kai aiki canza tun lokacin kunci shine shakkin kamfani baban shi ya hito daga ƙauye ya zo ya cire sai kin baban shi baban shi na ciki ya zo allamai ya ki tarabon shi sai manabar waɗanda ke ƙasa da shi su sun kalallashi baban shi yana kuka wani daga cikin su ya kai baban shi gidan sai da baban ya yi kwanakin da sun kai waɗanda sun ka shakkar bata kuɗi an kai mai kuɗin motsa ya kuma ɗan bai tarbi baban ba kaga tarihi ku duk sun tsuwa wagga dibo tsuwar da yake yana bara almashiri bara dan shi ɗan adam ka bar shi yadda ka gan shi shi Allah bai zaluntar bawa wani wahalar shi in ka tambaye shi wallahi ya kan shi ya jawo kan shi wahala muna majalisa can da tallaje wani abuce shi ma bara kuka yake yi sai da mun ka tambaye ce shi yana cikin wata gwamnati can da ya aikata wani aiki shine ke sa shi kuka yace hukumar tattasa su nemi budurwa kyakkyawa an yi sharfa budurwa kyakkyawa a binne ta da ranta saboda mulki ya dawwama yace yana cikin waɗanda son ka ba kwantara kullum wannan ne yake tunani ya bai da wannan zunubi duk abin da za ka yi wa rame ne kuma kai za ka faɗa a cikin sa in kai alkhairi za ka tar da alkhairi man amila salihin fali nafsihi wa man ata'a fa alaiha duniya dai a taka sannu sannu a bita a hankali wallahi kana ka da mutum kamar belo ne baka iya fedale ba kai ne za ka ji kanka cikin gota to haka duniya take in ka samu wai ba Allah na son ka ne ba ka hi kowa kai ta gwalan mutane ko gidan wani yayi gobara dukka ta alhamdulillah alhamdulillah ashe wata babbar gobara ta tana nan doje gargada ce nan in ka huce yalla akwai fiyar shi gaba haka duniya take sai mun haɗu da Allah la tarkabunna tabakan an tabak ka hita wannan ka faɗa wannan ka hita wannan ka faɗa duniya zaman daɗin ta shine imani kai imani da kaddara komai na samun bawa wata ran karami wata rashin lafiya wata ran kuɗi kai ta samun afa marshe ta bugowa sai ka rantse ba wanda ke da sa'in ba kai ka je mun yi kiyamun lai kuma Allah wata ran za ka yi kiyamun lai shekara ɗai curu sai dai talauci ai ta turo ma kowa talauci kuma kana kiyamun lai shi haka Allah yake subhanahu wa ta'ala wani sai wahala kan ya samu wani in ya gaya ma tarihin shi yadda ya tashi marayi ya buga ko ina bai samu ba yanzu in ya ce ma ya zauna cikin talauci ba ka yarda to komi mu bi shi a hankali النبي تتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك كسند أبو ليكوشي ما لم يكن ليصيبك to bai kasance zai samun ka ba kana zamna an kai jiwa rim cika in ba dan da na tashi ba in ba da Allah ya kaddarta na tashi ba da dukin nan zai hoshe min sai an sa Allah dama abun launin mahfuz an rubuta za a yi jiwa rana kaza minti kaza amma ba zai samu ka ba ka sa a wannan cikin hankalinka don ka ba kanka lahiya daga tsegumi yan uba ne ba su suna tun da na kai dotse na ga wata mace na ta harare na san ban hucewa tun da na ganta ashe ba ta ma san ka ba ta ma taɓi takardunka ba Allah ne ya hana ka na zo tambayar wana na ga wani mugu ne abokin shi ya ce ga abani wallahi bai yi magana ba duk abin da ka baka samu ba to Allah ne ya kaddarta bai samu ka annabi ya ce masa wa ma asabaka abinda kuma ya same ka lam yakul li yukhti'aka to bai kasance bai gwamce ma ba dan shi annabi ya ce in wani abu ya same ka cikin hanyar rayuwa garka ce law anni fa'altu kaza la kana kaza wa kaza garka ce inda kaga kadan yi saura in zamna madan mata ce ga in fita kaga ashe accident ke kira na kaddara ce da ka ce lau a cikin wannan shedan ka bude mai kowa ya ta sama wuce wasu malam kaddara ta hankali in kaddara ta zo hankali bai aiki inda hankali na aiki yayin kaddara da ba mai mutuwa ai kaddara ce mutuwa mai ko wayon mutum bai hana abin da Allah ya kaddarta ya same ka in yau Allah ya ce sai ka yi kaza cikin rayuwar wallah abun nan sai ya same ka abu guda kadai ke juya kaddara in ji manzon Allah addu'a wadda ba mu yi so da dama ba mu addu'a addu'a tana da ƙarfin da za a canza ma kaddara subhanahu wa ta'ala annabi ya ce masa wa alam annan nasra ma ka sani cewa nasara da kake nema yana tare da hankuri ne sai an yi hankuri ake samun nasara sun ka ce wai mai hankuri mawadaci ne da kaga mutum ya samu nasara to ya yi hankuri ya wahala sosai Allahu akbar wa anna maza wa anna al-faraja ma'a al-far budi kuma annabi yace yana tare da kunci da wahala sai an shiga cikin kunci da wahala mata nasrullah ala inna nasrullah qarib wata ran sai ka kwandare kana ta kuka wai an ya mutane na son ka ka shiga cikin damuwa zuciya ka buga kana jin zahi ba wanda in ka nemi taimako zai taimaka kuma Allah ya san da kai kuma zai hidda ka cikin damuwa yanzu zaman da muke akwai waɗanda suna can prison ba su ci komi ba ba su yi laihin komi kaddara ce ta kai su su yi ta tunani iri iri to Allah na sanar da su Allah ya hidda su cikin wannan damuwa wa anna ma'al usri yusra karshen hadisi suratul shar Allah ya ce inna ma'al usri yusra tare da tsanani akwai sauki waɗansu malumai sun fassara ayar wallahu alam in fassara su ta yi daidai sun ka ce nan ba wai ana nufin tare da kunci akwai sauki ba ko ko ba'dal usr yusra a da ka ga tsanani to sauki na da ka ga tsanani to kai ta murna kai ta shin yanzu za ka ga Allah ya bude ma amma in kana ganin cewa ka mutu na wahala to su'un sallu billah shi yayi mu da yawa an ya ko muna fita sai Allah ya kyale